y un nin me zai yi da haka Allah ya taimake mu Allah ya datar da mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in dai ya zama na waɗannan mutane yadda ake faɗa an cafke su suna hannu Allah ya saka mata da alkhairi abinda suka yi za su tafi saboda hidimar da suka yi na kama ma- na kama wanda suka taba janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yafe musu kusakuran su da suka yi akan mulki albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasallam daga karshe sakon da nake so zan faɗa mun ji labari daga cikin wa jami'an tsaro suna ce musu ai wannan wannan yaron abu ne na mas'ala na sabanin aqida mas'ala ne na sabanin aqida wannan na tauhidi ne na kaza na kaza suna ta to wai an ce wasu jami'an tsaron sun fara cewa to ko a rike su iya sati ɗaya kawai a sake su muke so mu yan uwansu Abdul Inyas su fito su ce a sake musu dan uwansu kuma sun yi gaskiya dan haka in ana rike da Abdul Jabbar to waɗannan yaran a tabbatar ana rike da su daram da su da Abdul Jabbar dukkan su la'anannu ne masu zagin Annabi dukkan su la'anannu ne masu zagin Annabi da su da su Abdul Inyas dukkan su la'anannu ne masu zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkan su la'anannu ne in an sake ɗaya kuwa to munafurci ya shigo a sake wannan shine hakikanin abin da mu muke kira a kai ubangiji tabaraka wata'ala ya ce muke mu Allah ya dafa mana zan ba da hakuri a nan saboda yawanci na so a ce eh to saboda yanayin kuma makogaran Allah ya ɗauke mana ita albarkar shi tijjani sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haka kadi bai da azim assalamu alaikum wa rahmatullah kuma kallani zan tafi
da kullum ba hutu kun ga irin halin da ake ciki mu dai damuwar mu ina kuka fito ba za ku kare mutuncinsa ba za ku ba wa rayuwanku wallahi ba mu da wani zaɓi in ban da manzon Allah kuma lalle wannan abubuwa da kuka ga ana ta yi Allah ya sani ba mu yin shi don wani kabila ko don wani kungiya ko don wani dangi cikin shi albaki na gabatar da karatu sai imam junaid jundun bin junudillahi ya hadarto wannan waje kasancewar shi ma yau yana kan gabatar da tafsiri to gashi kuma ya gangaro shi ma yana da sako wanda zai isar kuma wannan sakon dukkaninmu na san muna kwaɗayin mu ji menene zai gaya mana to amma kamar yadda na faɗa kuma wayannan sakuna da kuka ji ana tura wa gwamnati ba muna tura musu bane da ka muna tura musu ne akan jawabi wanda ya shafi musulunci kai tsaye wannan ba fahimtar mu bane fahimtar musulunci ne al-imam malik radiyallahu anhu wani alkali ya tsare shi yake masa tambayan hadisi alkalin nan imam malik ya juya kalle shi ya ce a zane shi tambayar shi kawai hadisin manzo Allah fa kasuwa ya ce ku zane shi sai suka ce masa innahu qadir wannan fa alƙali ne fa baka san shi bane yace wal qadi ahqqu man kutiba yace in da an rabtar da wani akan yayi abin da ba daidai ba a haƙƙin manzo Allah yace to alƙali ne fi tantanta mu hukunta shi alƙali ya fi tantanta mu hukunta shi sannan ɗaya daga cikin almajirai zo samu imam malik ya tambayi imam malik imam malik yace kai na ji maka kunya kai ne zaka tambaye ni hadisin annabi a tsaye yace ku bai bulala talatin ya tambayi hadisin manzon Allah a tsaye yace da aka masa bulala talatin sai imam malik ya ci tausayin su sai ce to shikenan zo in baka hadisi talatin da bulala talatin yace wallahi na so a kara mun talatin ya kara mun hadisi talatin ya kara mun talatin ya kara mun hadisi talatin sai da girman annabi sallallahu alaihi wasallam sai haka muna kira ga hukuma su lamari yanzu yana hannunsu kuma dukkanin abin da ke kawo rashin zaman lafiya a ƙasa shine rashin hukunta mai laifi kun ga yanda yanzu shi ya samu dama gani yake kamar shi wani shege ne yanzu ya fara kallon gwamnatin yana musu iya yi dan ya fara umarni kai gwamna ka sauke wane kwamishinan ka kai gwamna ka sauke wane ciyaman kaza kai gwamna kai kaza kai da ya zuya ma sai ya ga waye ne kan in gwamna ya rubutu ke sa shine sakataren gwamnati ko sai ta kai kuma a hirdinka iyalanka suna kusa da gidana zan yi bombin don su ka kuskura ka bari aka taba ni kaga wannan ta'addanci ya shigo mu kuma ba ma kira zuwa ga ta'addanci amma idan aka ce za a yi kuwa ne a kansa kuna tani ya isa ka wani ma yayi rawa bale dan makadi saka abin da kullum muke kira ga al'umma shine hukuma ita ce yanzu alhaki yake wuyanta kuma kullum shi gwamna muna masa uzurin cewa baya a cikin satin nan ko a gobe wajen to muna son kafin ya sha ruwa abin da zai fara yi ɗaukan matakin farko kun san cewa mun jima muna kiran a ce sam sai an yi tsaye an yi zaman mukabala kuma dalilin da ya sa muka ce sai an yi tsaye dan kowa ya ga an mai adalci amma ta bayyana mana cewa ba zai iya zaman mukabala da mu ba da yi zaman mukabala da mu gwamna ya zaman gidan prison to da muka fahimta haka to shikenan dama me bukatar mukabalar don mu tabbata gidan kasu to amma yanzu tunda yayi haka ya zaba a gare shi domin ba daidai bane mutum yana tafiya yana numfashi a doron kasa na sukan manzon Allah sai yanzu nake kara tuna magana wai yanzu mutum kawai ka sirfa na bishiya ka tinga tsine mata me laifin bishiyan kawai wai manzon Allah ya sai a cikin bishiyan dan Allah kun gane shaki shakiyancin wannan abu ba bishiyan fa bata bata fasoce shi ba ba bishiyan kaya bane ba abin da bishiyan ta masa kawai labari yake sai zo gindin bishiyan sai sai ai manzon Allah ya tsaya da sahabbai guda kaza duka nan annabi yace Allah ya ba su aljanna to wannan abin sai ce Allah ya tsine bishiyar bishiyar tsinanniya ce bishiyar kaza ce bishiyar kaza ce dan Allah wai to sauran kuma sai na zage shi a faɗa din kaga yanzu to ya raina hukuma kuma gani da yake kullum muna ta kira muna ce a kwantar da hankali ya raina mu amma shi ya san musu waye shi yanzu a fokal hukum ne ya ta karfin ikon su to muna kira tun kar a kai lokacin da za mu gane cewa ba wanda zai iya hukunta shi yanzu muna ta kiran mutane muna sassauta musu abin ne ta hanyar gaya musu manzan Allah muna sassautawa ta hanyar a koma zuwa ga Allah amma mun san ko ayi ne na hannu lanarahu ba ma gansu kuma ba ma jinsu kuma za su yi wa Allah aikinsa domin idan har wani zai taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya turo masa zaki a jeji shi kadai ka yi aiki da shi to shi ba mu san wasu kwankwamai ne za su zo su same shi ba amma wannan maganganun da muke muna yi ne don mu mika wa Allah hanzari Allah ka sani mun barranta kuma ba mu a ciki to a takaice dukkanin al'ummar musulmi sun yi ijma'i akan duk wanda ya taɓa manzon Allah hukuncin sa kisa ne ko waye shi ko dan uban waye balle kuma wanda ba shi da uba ko waye magana guda uku zan kawo muku na ijma'in malaman musulunci idan muka dauko kitabun shifa na alkazi iyas mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da saba'in da uku ya yi babi mai suna alfasulun awwal alhukum shar'iyyu fi man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallama aw tanakkasu babi na farko hukunci na shari'a ga dukkanin mutumin da ya yi furucin zagi ga annabi ko ya yi maganar da ta nuna rage daraja ne ga manzon Allah yace ilam waffaqana Allah wa iyyaka anna jami'a man sabba an-nabiyya aw abahu aw alhaka bihi nafsan fi nafsi aw nasabi yace ku sani Allah ya sa muku katari dukkanin ku janabin manzon Allah ko kuma ya aibata annabi ko ya jingina wa manzon Allah ta waya shin wannan tawayan ya shafi zatin annabi ne ko dangin annabi na iyayensa ko kuma audini ko kuma a addinin annabi ya faɗi wani magana wa addinin dan ya soki addinin manzon Allah aw khaflatin min hisali ko wani ɗabi'a daga cikin ɗabi'ar manzon Allah aw arrada bihi ko kuma yi wani magana mai jirkice wanda ta shafi manzon Allah shaguɗe aw shabbahu bi shay'in ala dariqis sabbi ko kuma ya kamanta annabi da wani abin da yana hanyar zagin wannan abin awul izra'i alaihi ko kuma yana kaskanta wannan abin dan Allah abin da Dr. Jaki yayi me yace yace kowa ne ba ma san taimakon sa mushi kowa ne ba ma san taimakon sa mushi kowa ne ba ma san taimakon sa dinga ce musu mushi tukun da yazo kan manzon Allah sai kai kowa na ma ya kama sunan annabi Muhammad to hukuncinsa ya faɗi kansa aw shabbahu bi shay'in ala dariqi sabbi lahu aw al izra'i alayhi ko ka kamanta annabi da wani abin da kana shirin zagin wasu sai ka shigo da manzon Allah ciki ko wulakanta abin kake kawai ka shigo da annabi ciki wannan hukuncin ka hukuncin kisa ne aw tasghiri bi sha'ani ko mutumin da ya kaskanta ta'anin manzon Allah aw al ghadd minhu wal aibi lahu fa huwa sabun yace kai ko da magana ne mutum yayi wanda ta nuna aibi ga annabi ko kuma ta nuna wani abu ne na ciza ga darajar manzon Allah ce wannan dukkanin sa zagin manzon Allah ne wal hukmu fihi hukunci cikin sa hukmu sabi ba za a ce sai yayi zagi kaza kaza ba a hakin annabi ba haka bane hukuncin sa hukuncin zagi ne kawai fa kalma ne suke ce ra'ina ra'ina Allah ya ce la taqulu ra'ina walakin walakin wa qulu zurna afwan la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u wal kafirin azabun alim daga yau kar ku sake ce ra'ina ra'ina Allah bai yadda ba ashe shi manzo Allah sallallahu alaihi bayan faɗa ka ba shi sa nayi mamaki wanda ake cewa professor yana garin na tafsiri ana masa kallon malamin hadisi da shauransu amma wai yazo yana cewa wai ai abin da yayi ba zagi bane ai kawai su al'adabi ne da isa'atul adabi ga jarabin annabi wanda shi manzo Allah sallallahu alaihi ai ba he ka ce kaza kaza ba a hakkin annabi ba bukatar wannan to ga ta abin da shi al-Imam al-Kafiya yake faɗi kuma ba magana al-Kafiya bane Ibn Taymiyyah akan haka yake da dukkanin musulman duniya kakkab babu wanda ya taɓa yin sabani yace wala babu sabani wannan haka abin yake wa kadhalika man la'anahu aw da'a alayhi aw tamanna kaza kaza kaza to can gaba sai ya kawo ijma'in wanda shine kai magana na karshe akai sai yake cewa daga cikin malaman da suka tafi a haka wa min man kala zalika Malik ibn Anas al-Imam Malik yana cikin su والليث ذا الإمام ليث وأحمد الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية ابن إسحاق ابن راهوي ابن راهوية دك أنا فدي وهو مذهب الشافعي wannan shine mazhaban shafi'i qala al-qadi abu al-fadl al-qadi yana cewa wa huwa muqtala qawli abi bakr radiyallahu anhu abu bakr as-siddiq shi ma ya tafi aka duk wanda yayi kuskure a irin wannan jarabin manzo Allah to za a tarkace kasa da jinin sa wala tuqbalu tawbatuhu kuma ba a karban tubar sa inda haula a wajen dukkanin malaman musulunci bayan da za a ce wai ya tuba idan yace ya tuba sai a ce to tsakaninka da Allah wa rawa mislahu al-walid ibn muslim an malik shi ma walid ibn muslim ya rawaito haka daga malik wa haka tabari mislahu imam tabari ma ya rawaito haka shi kuma daga abi hanifa da sahabbansa dukkanin wanda man tana kasahu wanda ya rage daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallama au abahu ko kuma ya aibata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama au bari aminu ko ya ce ba shi ba annabi kamar yadda wannan ya ce baya neman komai a wajen annabi ba shi ne abu bari aminu ba au kazzaba ko ya gare ta annabi shi ma hukuncinsa mene hukuncin wanda ya zagi manzon Allah wannan shine abin da ya tabbata a wajen malamai kuma Allah ya tsare mu Allah ya sa mu kiyaye to sai haka muna kira na karshe shine wato gwamnatin jihar Bauchi a su duba wannan su mana a tsarin musulunci idan ko sun saba yin hakuri idan yana taba gwamna to wannan hakkin manzon Allah ne in yana taba gwamna wannan tsakanin sa da gwamna amma nan hakkin Annabi Muhammad ne bari gabatar da Sheikh Imam Tunai wanda zai zo ya gabatar mana da jawabai gwalagwalai daga nan kuma yana ga sai mu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya karba dukkan abin da muka faɗi su kuma wanda muke aikata ko Allah ya sa su ji kuma su gyara albarkan manzo Allah albarkan alqur'ani insha Allah mu zuwa ranar laraba za mu rufe tafsiri a wannan masallaci na san shi din ma bai tuna rufe da wannan sakon ba Allah ya taimake mu da haka akwai gangami na taro na gayyata ranar laraba na rufe tafsiri a wannan masallaci albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saka idan kun shirya tsaf ku ce Allahu akbar tafaddal shek bismillah ya shek يا حبيب الله
اه اي دك دك نحن عطشان انت ايضا
شوية ko a saka wannan a nan sabila da yanayin riga riga mai shafin wuya ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام Sheikh Muhammad Nasir ibn Maulana Sheikh Adamu Musa ta fawa balewa a dangane da waɗannan al'amura da ake ciki wanda na tashin hankali ne da kuma barazana ga al'umma ga baki ɗaya wajen yadda aka mayar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abun faɗan albarkacin baki ba ma albarkacin baki ba abin su da baka mutum ya kushe manzan Allah ya yi su'ul adabi ga manzan Allah ya zagi manzan Allah wallahi wannan abu ya samu rashin lafiya wallahi yau gaba ɗaya tun da yamma har zuwa yanzu ina cikin wani irin yanayi wallahi wanda ban san yadda zan yi kanta ba wallahi mutum musulmi ya ce annabi a duniya baya da komai a lahira ma baya da komai ya faɗa wa manzon Allah wannan magana to mu kamar yadda yan uwa suka gabatar da maudu'i ba batu ne na mukabala ba batu ne na kawai a ɗauki mataki dangane da wannan al'amari batu ne na a shawo kan wannan al'amari idan ba haka ba mu ma ba za mu iya mallakan kanmu ba ballanta na mu ja hankalin mutanenmu ba za mu iya ba akan annabi duk abin da zai faru ya faru kawai akan annabi babu jira muna ganin abun kaman abu ne mai yiwa shi yasa muke tattara mutane da sauransu amma wallahi tallahi mu ma da kirkin mallakar kawai waɗannan yara da aka zo aka nuna musu irin wannan batanci suka koma suka ci gaba da yi a Kano ga abin da gwamnatin Kano ta yi yaya da a yi a kama waɗancan ba a kama wannan ba in waɗancan ma annabi suka yi to wannan shine babban ra'asu sharri wanda ya karantar da al'amarin shine babban shaidanin da ya fitar da wannan abin idris dutsen dan shi saboda haka gwamna a ɗauki mataki akan wannan mutum dan allah dan annabi ka ɗauki mataki akan wannan mutum ya kamata a nuna mana annabi ya isa a nuna mana annabi na da daraja ko kuma yan izala ko yan salafiya ko masu ikirarin su ahli sunna ne wallahi kun ji kunya wallahi kun ci amanan Allah kun ci amanan manzon Allah yanzu kun zo kun taru kun ce abin da yayi tauhidi ne amma daga baya sab murmura kuka koma kuna cewa wai a yi ladabi kar ana faɗan maganganu akan manzon Allah annabi ya wuce haka wannan magana ana taka tsantsan dan iyayenku ba ku kuka zo kuka goyi bayan wannan ba saboda kuma kun iya makirci ko kun iya titimurmara kun iya munafunci ko kun kuma wannan daga ciki kun ja da shi gefe kun ce tauhidi ne amma waɗannan kuma daga yanzu da kuka ga abin ya zama kumbula da yi intijari a kanku ya zama mai kan uwa da wabi shikenan sai kuka fara ja da baya a kiyaye kaza kaza kaza kaza wallahi wallahi wallahi wallahi ba za mu yarda ba wallahi ko da gizau mutum ya kwana da mafarkin cewa da mu bar wannan abin ya tafi siddan wallahi talla ba za mu bari ba mu ba yan ta'adda bane ba mu da bindiga ba mu da gora ba mu da adda ba mu da komai abin da muke da shi da manzon Allah kuma da ne kace da muna tsaga murya muna fada kuma wallahi duk matashin da ya shiga gaba zai yi wani abu ba za mu hana shi ba kama mu musu rakiya wallahi da mu musu rakiya manzon Allah duk abin da manzon Allah ya mana iye waye zai iya faɗan abin da manzon Allah ya mana ma waye zai iya faɗa ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel waye zai iya faɗan yanda manzon Allah ya iya surantawa da baki ya ce ga abin da manzon Allah idan Allah wa zai iya faɗa Allah ya isa Allah ya isa mu kanmu Allah ba zai bar mu ba mu ma mun yi laifi ma Allah mu ma mun yi laifi ma Allah anana ta wannan maganan a kullun mu anana ta a kullun mu anana ta a kullun mu mu iya bacci mu iya cin abinci mu zauna wai har muna dada rawaito cewa a kama wannan mutumin wallahi wallahi mu ma ya shafe mu wallahi mu ma ya shafe mu kuma wannan musiba ne mai kan uwa da wani har part 2 ake yi ba mu neman taimako part 1 ba mu neman taimako part 2 ba mu neman taimako part 3 wannan tsinannen bawan Allah da ya fara fito da wannan tsaron yana nan kullum yana maimaita wannan magana muna kyautata zaton gwamnati za ta yi wani abu dan Allah dan annabi ta yi wani abu zuciyarmu zai fashe ba magana muke yi na kungiya ba babu ruwanmu da yanzu ba magana kungiya ake yi an taɓa jallayi ne manzan Allah ana yi ana son a tsari a ziyarwa mutane a zukatan su cewa annabi ba komai bane ko ba annabi da ke addini amfanin sa ma ya kade ba yi da wani alfarman da zaka iya nema annabi hasbinallahu wa ni'mal wakeel inna hadha la shay'un ujab abun mamaki ne wannan annabi hasbunallahu wa ni'mal wakeel wannan ba abin wasa bane Allah ya kara mana san annabi zan takaita a nan Allah ya cika zuciyarmu da sansa ya samu cikin cetonsa albarkansa a gurin Allah idan da wanda za su mana zikiri sai su mana zikiri insha Allah assalamu alaikum akwai sha'iri daga duka insha Allah sai mu wannan
shi bane wannan kai mataki insha Allah da dauka albarka ma aki muke ci gaba daya Albarkacin ma'aiki muke ci gaba ɗaya. Albarkacin ma'aiki muke ci gaba Allahu ya ƙadiru makagi na gafaru ya san fili da suru komai ga baki ɗaya. Shi dai baya ke buwa sannan bai kamantuwa dukan suna koruwa ga jalla kai kajiya. albarkacin ma'aiki kuke gaba daya. Ya rabbana salati ka kara da sabati ga ɗaha baban fati da duk iyalai daya. Albarkacin ma'aiki kuke gaba daya. sahabu ma a sa su sun ba da dukiyarsu da rai da shawarinsu wa shugaban duniya. Yau baituka na ɗauko domin da saƙo ma wanda aka aiko rasulu mai gaskiya. Albarkacin ma'aiki kuke ci gaba al'umma ta yi mailu ta auka a dalalu albarkacin jamalu ta bar cikin hawiya kafin zuwansa mata ba'yanci sun talauta biso ake a kanta hakan a jahiliya da ba dan zuwansa ba da ba a san Allahu ba da ba a bar manata ba an bace gaba daya mun gode maka ya Allah tun da ka ba mu rasulallah mun gode maka ya Allah tun da ka ba mu rasulallah
sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ah, insha Allah Allah ya saka da khairi da wannan daddaɗin murya za mu mika speaker ga Imam Shafi'i ya mana diwani to daga nan kuma insha Allah ah, sai mu rufe ta- taro da addu'a Allah ya saka ma kowa da alkhairi kafin nan ina mai sanar da ku gangami gangami ko na taron masoya annabi ranar talata mai zuwa za mu je mu masallaci a nan bayan nta wajen ɗallawan kenan ko alhaji ɗallawan indas yadda shek junaid imam junaid yake gabatar da tafsiri imam al-irfan za mu je mu mu rufe tafsiri ba wai mu rufe karatun ƙur'ani ba. amma ranar yaushe talata ranar litinin ne? wani wata talata zai kama ba laraba ba? 27 ni dai zan rufe shi 26 ne ran talata ne naka zai kama tun da yau ranar lahadi ne yau asabar wala ya duruna iddataha ma lam yakun min layalil iddatil hurumi mu muna cikin wani yaki ne wajen wato martaban martaban shugaba abin fa da gaskiya yana yana taba kwakwalwar mu Allah ya sauke. Wato shi kenan ran litinin nashi ko? To amma rana mai kyau ko kwadewa kuma daren laraba. Namu za a zauna sa ran litinin insha Allah. Shi ma namu ne. Dukka namu kai ran litinin da a masallacin da zamu je mu gabatar wanda Sheikh Imam ne yake tafsir. Sai kuma ranan talata za a sake zuwa a yi daren 27 a nan. Ko ba haka ba? Da Allah ana gayyatar kowa da kowa ya rubuta wannan ya aji. shi yasa muka rage kai sako sai da wannan ranakun duka rana ne na furga sako insha Allah sai haka imam eh, sh- sh- eh, imam shafi zaka mana diwani sai kuma a mana addu'a
حق قدره كار لازم ديري لنا بهذا القدر وتعطي بها لنا بالجبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد الله الله لا إله إلا الله محمد رسول لله لا إله إلا الله محمد رسول الله رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد محمد رسول لله لا إلا الله محمد رسول لا إلا الله محمد رسول لا إلا الله محمد رسول عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراكينا إلى الذكر والعب أن لا إله إلا الله محمد رسول الله رسول إله العالمين تعالى قديمكنا دا يا رسول تعالى الله لا محمد رسول رسول إله العالمين تعالى خديمكنا لا يا رسول تعالى الله النبي قديمكنا دا يا رسول فلا هنا فقيرا إلى غير الإله تعالى الله قديم وليس يرى يرى الرسول على الله بالباب هو خير الله تفكر إيه أحمد هذه الإيمان لا الله محمد رسول كريم الصدى يا واسع الجود ما ترى لديف كريم من كان أجاد مكالا الله لا محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول يا الله لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول يا الله لا إله إلا الله محمد رسول يا رسول الله لا إله إلا الله محمد يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله اللهم صل على وبارك وبارك وبارك صراطك المستقيم وسلام على to insha Allah